أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci wannan kin da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata maudu'in da za mu yi bayani a kansa ya shahi maganin giba mun yi bayani dangane da abin da ya shahi hakikanin giba hadarin giba ababen da suke ingiza mutum ya kasance ya yi giba giba a mahangan alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu za mu yi bayani dangane da abin da ya shahi hanyoyin da mutum zai bi ganin cewa ya magance wannan mummunan sifa idan la samaha Allah ya kasance an jarrabe shi da wannan mummunan cuta na zuciya cutan giba da kuma cin naman mutane ya mutum zai yi ga cewa ya yi maganin wannan mummunan sifa ɗin malaman akhlaq suna cewa a tariqu ila fi ilajil ghiba hanya a cikin al'amarin ganin cewa mutum ya yi maganin giba wa tarkiha da kuma ganin cewa mutum ya nisance ta na farko shine an ya tazakkara awwalan ma taqaddama min mafasidiha al-ukhrawiyya akwai bayanai da daman gaske wanda aka yi cikin ayoyin alkur'ani masu girma hakanan cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka dangane da abin da ya shahi mafasid wato bannace bannace wanda za su shahi mutum aibobi wanda za su shahi mutum cikin duniyansa da lahiransa watan kenan ya fara tunani dangane da abin da ke jiran shi ran tashin alkiyama abin da ke jiran shi lahira kan cewa wannan mummunan sifa din menene za ta gadar masa wani natija ne zai samu sakamakonta ranar lahira yana bukatar ya zamanto ya yi tunanin wannan thumma ya tazakkar mafasida hafid duniya hakanan ya yi tunani ya ganin cewa menene abin da irin bannan da giba zai iya kawowa a cikin rayuwarsa na duniya watan bayan da lahira ken fa innahu qad tasilu ghiba ila man yaghtiba saboda tana iya yiwa mutumin da kai giban shi ya kasance wannan giba din ya isa zuwa gare shi musamman wannan zamanin wanda yana da sauƙin gaske idan kana magana kan mutum ya kasance ya shiga hannun shi saboda zamani ne na ɗaukan sauti amma da sura wani lokaci za ka iya ka zauna wuri kana kwaɗin maganganu ana ya ɗauki bidiyo ɗinka ana ya ɗauki abin nan sautinka kuma cikin sauƙi zai iya kaiwa ga wanda kake suka ko wanda kake giba ko wanda kake cin naman shi ko wanda kake ambatan aibobin shi to anan wurin idan irin haka ya tabbata ya kasance wannan abin ya kai zuwa gare shi me zai iya faruwa kana gani cikin duniyanka fatasiru man sha'an li adawatihi aw li ziyadati adawati wannan kenan zai ƙara zai sa adawa yana iya samar da adawa tana yawa tun can da bai da adawa da kai bai da matsala da kai amma lokacin da ya ji ka yi magana kan shi ka ɓata shi sai zamanto wannan ya samar da adawa sai kasance yanzu ya kasance maƙiyi gare ka ko kuma in can dama yana adawa da kai amma adawar shi tana yawa har yanzu bai bayyanar da ita ba to amma da jin wannan giban da kai a kansa zai kokarin shi ma ya bayyana nashi adawa ta hanyar bayyana kai kuma naka aibobin sai kasance kenan an samu matsala kenan fa yata'arrad li idha'il muqtab wa ihanati sai kasance kenan shi ma ya fara gibanka ya fara bata ka ya fara cutar da kai saboda abin da ya isa zuwa gare shi na abin da kai وربما انجر الأمر بينهما إلى ما لا يكون تداركه من الضرب والقتل وأمثال ذلك tana iya ma ya kasance wannan bayan shi ma ya zo ya ambaci aibobinka ya cutar da kai ta baki da sauransu al'amarin ya ja har ya zuwa ga adawan ya tsanani har ya kai inda za a buga a yi hada har al'amarin ya kai ma zuwa kisa da abin da ya kama da haka kenan wani ya nuna mana kenan giba tana ɗauke da mafsada wato akwai ɓannan da za ta iya ta zo da shi a cikin al'amarin lahiranka ma'ana ta kai ka wuta ko kuma ya kasance ayyukanka gaba ɗaya wanda ka yi na alkhairi ya kasance an ba wanda ka yi giba in ba ka da aikin alheri a kwashi zunubin shi a sa maka haka kenan duk wannan mafsada ne banna ne asara ne zai iya maka cikin al'amuran lahiranka hakanan kuma wannan mafsada shi ma na duniya abin zai iya kai kasance an yi hada an yi bugayya abin zai iya kai wa mai kasance an yi kisa sakamakon zunubi guda na giba to wannan kin yana da kyau kasance mutum ya shiga cikin hayyacin shi sun mai tazakkar fawa'ida adadadiha hakanan kuma dama sifofi suna da suna kishiyantan juna tunda ka tuna ka yi tunani ka yi tadabburi dangane da abin da ya shahi mafasa da giba a cikin lahiranka kuma a cikin duniyanka yana bukatar ya kasance sabanin giba kuma wanda yake shine ke kishiyantan giba ka yi tunani dangane da fa'idodin shi da a ce mutum za ka zo ka zauna kana ambaton mutum da alkhairi kana ambaton sifofin shi masu kyawu wannan ka samu lada a cikin shi na farko inda ya tabbas haka al'amarin yake hakanan baka jin tsoron wannan al'amarin ya kai zuwa ga wanda kake sifantawa ka ma son al'amarin ya kai zuwa gare shi sannan idan al'amarin ya kai zuwa gare shi za ya ji daɗin haka Allah ɗaya san irin alkhairin da za ka iya gani saboda wannan ke ne kasance ka yi tunanin dangane da fa'idodin da za ka iya samu cikin wannan fa'ida na al'amarin lahiranka hakanan fa'ida na al'amarin duniyanka saboda kenan wa ba da zalika falyuraqib lisanahu bayan duk mutum ya yi tunani dangane da mafasid kin giba na lahira da na duniya ya zai tunani dangane da fa'idodin da ake samu cikin mutum kaga cewa ka suturta mutum ka ambaci alkhairin shi sai kasance yanzu ya zai muraqaban bakinsa dole sai da muraqaba musamman baki ko suna cewa halshen ka zaken ka in ka suke shi sai ya canye ka tun magana mafi yawa idan ka sake kamar harsashe ne in hita bai dawowa kamar cibiya ne in ka sake in ya riga ya hita shikenan mai dawowa shi magana a koda yaushe yana cikin hannunka yana cikin tsarinka ma da baka sake shi ba amma idan kai riga ka sake shi to shikenan yanzu kai ne za ka kasance cikin hannun shi ba shi bane zai kasance cikin hannunka ba yanzu kai za a hukunta ka da abin da ya riga ya hita bakinka shi yasa lazim muraqaban baki yana da matukan muhimmanci cikin rayuwa wa yuqaddimu tarawwi fi kulli kalamin yuridu an yatakallam bih duk maganar da mutum yake son yayi yana buƙatan ya gabatar da jinkiri ya yi tunani ya dafa magana a cikin tunanin shi kamar ya kasance ya fitar da shi ta hanyar bakin shi ya yi tunanin menene amfanin wannan maganar da zani ambata menene riban da zan samu cikin shi ya yi tunani menene mafsadan da adda ko cikin wannan magana menene asaran da zan samu shi zan samu cikin shi sawa'an ya kasance akan mustawan duniyan shi ne ko kuma akan mustawan lahiran shi in ya kasance ya yi haka yana da sauƙin gaske ya kasance bai faɗa ba a cikin tarkon shaidan a cikin wannan mummunan sifa na giba fa'in tadammana ghibatan sakata anhu in ya riga ya lamunce kan cewa wannan maganan da za a yi kan cewa giba ne to ya kame kawai ya ƙi magana wa kallafa nafsahu zalika alal istimrar ya kokarin ganin cewa kuma ya kallafa ma kansa irin haka akan istimrari ya kasance ko da yaushe yayi haka ba ya wannan ba yau gobe kuma ya abin da ya ga dama tarbiyyar zuciya wani al'amari ne wanda yake marhala marhala kuma sannu sannu ne mutum zai hau in ka hau wannan matakin ka wuce ka hau wannan matakin har ya kasance ka kai zuwa ga manya-manyan makamomi na tarbiyyar zuciya saboda haka lokacin da kake yakan zuciyanka daga miyagun ɗabi'u kai muraƙaba kai ƙoƙarin ganin cewa wannan ya kasance ya samu istimrari ya ci gaba shi yasa aiki na alkhairi akwai ruwaye da yawa suka zo suna bayan dangane da abin da ya shafi aiki na alkhairi kan cewa shi aiki na alkhairi ana son mutum ya zamanto ya ci gaba a cikin shi koda ko dan kaɗan ne wasu ruwaye sun nuna cewa ma shine mafi fificen aiki ya kasance ka dawama akan wani aiki na alkhairi koda ko dan kaɗan ne to haka nan wurin nisantar ma miyagun ayyuka ana buƙatar istimrar ya zamanto ka dawama akan haka wannan shi zai taimaka ya kasance sannu sannu wannan sifa ɗin ya kasance maka malaka sifa wanda ya kasance kenan tabbatacce a cikin zuciyanka wanda ba zai gushe ba sai kasance aikata alkhairi ya kasance maka wani abu adi wanda baya da wani wahala hakanan kuma nisantan sharri zai kasance wani abu adi gare ka wanda bai da wani wahala gare ka abinda wasu mutane suke ganin cewa aiki ne na wahala kai kana ganin shi aiki ne mai sauki sau'an ya kasance wurin aikata alkhairi ne ko kuma wurin nisantan zunubi ne wannan shine fa'idan istimrari a wurin ganin cewa mutum ya haƙi zuciyar shi har ya kasance kenan ya samu ya kubuta daga wannan mummunan aibi saboda kenan wal umda fil ilaj abin da yake dai malaman na akhlaq suka dogara da shi a koda yaushe wurin ganin cewa mutum ya yi maganin miyagun ɗabi'u ya tsarkake zuciyar shi daga miyagun ɗabi'u shine an yaqta asbaba hal maskura abin da yake sabbaba mutum ya kasance ya je ya aikata zunubi din nan mutum ya kokarin ganin cewa ya yanke su ya rabu da su ya bincike sifa din asalinta daga ina ne menene yake ingiza shi sifantu da wannan mummunan sifa din sai ya kokarin ganin cewa ya kawar da wannan abubuwa watan bincike dangane da illoli yana daga cikin bayanan da suka gabata wanda muka yi akan cewa malaman akhlaq sun dogara da marhaloli guda biyu wurin magance miyagun ɗabi'u inda suka nuna marhala na harko marhala na ilimi wanda yanzu muka bayani a kansa kasance mutum ya yi tunani dangane da mafasid ya yi tunani dangane da masalih wannan janibin kenan ilimi kenan sai kuma janibin aiki shine kokarin ganin cewa a aikace ya kame kanshi daga miyagun zunubai ya kuma kokarin ganin cewa ya bincike dangane da abin da yake sabbaba wannan zunuban ya kawar da su kenan wannan bincike dangane da abin da yake ingiza mutum ya yi zunubi yana da ɓangarori guda biyu ɓangare na ilimi wanda shine shahi ke na binciken sai ɓangare na aiki wanda yake bayan mutum ya gano menene illan menene sabbin ya yi ƙoƙarin ganin cewa amaliyan ya kore wannan sifa ɗin wannan shine zai kasance ya bashi daman nisantan wannan mummunan zunubi kuma bayani ya riga ya gabata kan cewa ababe daga cikin abin da suke sabbaba zunubin giba shine akwai muna da hasada muna da hushi muna da hikdi da istihza'i da wulakanta mutane da sauransu wannan suna daga cikin abin da suke ingiza mutum ya kasance ya giba bayani yana da tsawon da malaman akhlaq suka yi a cikin wannan takaitaccen lokaci yana da wahala ya kasance mu ambace dukkan wannan asbab din amma ba laihi mu ambace gwargwado daga cikin su saboda haka yana da muhimmanci ya kasance mutum ya ƙara tunani ya ƙara tadabburi ya ƙara ƙoƙari wurin ganin cewa ya tarbiyyantar da zuciyar shi ta hanyar yaƙan miyagun ɗabi'u wanda yake ɗauke da su da kuma hana shigan wasu miyagun ɗabi'u a cikin zuciyar shi da ƙoƙarin sifantuwa da alkhairi da kuma ayyuka da kuma alkhairi a koda yaushe wannan shine zai kasance ya ba shi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine zai ba shi alkhairi na duniya da lahira wannan shine zai ba shi rayuwa mai kyau a cikin wannan duniya din ya kuma ba shi sakamako da kuma koma mai kyau a ranar tashin kiyama wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ji ya sanya mu cikin bayansa managarta wanda suke kokarin ganin cewa sun tsarkaka sun tabbata akan haka ya ba mu sa'ada na duniya da lahira da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin